قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadan kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar yau muna uku ga watan Rabi'u Thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1444 wanda kuma yake daidai da 29 ga watan goma miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar العلامة الإمام أبي العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى ونشيد درس منا دريبي للشاشدة وانا للتافي لذا متاش حديثا عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى annabi sallallahu abdullahi ibn zaid Allah kara masa yarda yake cewa annahu ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mustalqiyan yayi rigingine fil masjidi a cikin masallaci wato ya kwanta rigingine a cikin masallaci wadi'an ihda rijlaihi ala al-ukhra ya dora ɗaya kafarsa akan ɗaya wani hadisi mun fara karatunsa da satin da ya gabata ce hadisi ne da imam al-bukhari ya fitar da shi a wurare daban-daban ya fitar da shi a kitabus salah ya fitar da shi a kitabul libas ya fitar da shi a kitabul istizan haka na imam muslim ya fitar da shi haka na abu dawud da tirmidhi da nasa'i da imam malik da imam al-imam ahmad da darimi da malamai da dama sun fitar da wani hadisi a cikin littattafansu na hadisai wani hadisi kamar da muka fara bayanin cewa ko muka yi bayani a satin da ya gabata cewa an karɓo shi daga sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi ibn zaid ce shine abdullahi ibn zaid ibn asim ibn ka'ab al-mazini at-najjari yana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren mahaifiyarsa wato kabilar mahaifiyarsa ita ce kabilar wannan sahabi Abdullahi ibn Zaid shine sahabin da ya shahara da ruwayar alwalar annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da wani mutum ya tambaye shi yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala ya nuna masa yadda ake alwala mun karanta hadisin sa a can baya wani hadisi wannan sahabi kamar yadda muka ce bai samu halartar yakin badar ba duk da cewa ibnu manda a cikin littafin sa sahaba ya ambace shi cikin waɗanda suka je yakin badar amma wannan ba shine daidai ba abinda ke daidai shine ya halarci yakin uhud wannan shine abinda malamai a masana tarihin sahabbai suka ambata cewa ya halarci yakin uhud ibnu abdul bar a cikin littafin isti'ab da wasu daga cikin malamai sun ambace shi cikin waɗanda suka halarci yakin Uhud kuma ya samu wato matsayi da martaba ta kashe musailimatul kazzab wannan mutum da ya yi da'awar annabta bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda aka sani a wahshi shine wanda ya harbe shi da kibiya shi kuma wannan ya tsara masa takobi wasu masana suna cewa game da alhakim ya kawo a cikin littafin al-mustadrak ibn hajar a cikin kitabul isaba cewa wannan sahabi ya wato an kashe shi a yawon alharra lokacin da aka kawo hari a madina shekara ta 63 a lokacin aka aka kashe shi to wannan sahabi shine ya ruwaito wannan hadisi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi karkashin babu listilqa'i fil masjid babun da yake magana akan halaccin ko hukuncin kwanciya rigingine a cikin masallaci malamai suka ce abinda yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi shine dan ya nuna masallaci kamar sauran wurare ya halatta a shiga a zauna a ciki a huta kamar yadda abu suleiman al-khattabi a cikin littafin sa alamul hadith yake cewa fihi dalilun ala jawazi littika'i fil masjidi wal ittija'i wa anwa'il istiraha wannan hadisi yana nuna halaccin a kwanta a rigingine ko a kishingida a cikin masallaci da sauran nau'ukan da za a zauna a cikin masallaci don a huta kamar yadda ake yi a gidan dace يجي في هذا الحديث جواز فيه دليل على جواز الاتكاء في المسجد والاتجاء وأنواع الاستراحة والاتداع كجوازها في المنازل والبيوت غير الانبطاح والوقوع على الوجه المنهي عنه أما بندر من تشكي دومين وأن حديث يازو شوى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إنها ضجعة يبغض يبغض يبغضها الله وتكونشياتي لألا بايا سنتا to mun fara bayanin cewa malamai sun yi sabani game da irin wannan kwanciya shin ta halatta ko bata halatta ba wasu daga cikin malamai suna cewa irin wannan kwanciya makaruhi ce kamar fuqaha usham malaman mutanen wato malaman sham kamar yadda al-qurtubi abu al-abbas al-qurtubi ya kawo ya kuma ba su uzuri cewa watakila wani hadisi bai je gare su ba wato wannan abu da akan samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam watakila shi su bai je gare su ba sai aka suka ce makaruhi ne ko kuma a'a ya je gare su amma sun masa wata fahimtar daban daga cikin waɗanda aka rawaito cewa sun karhanta irin wannan kwanciya sun kuma tsaurara magana akai akwai Ka'ab ibn Ujra kamar yadda zamu ga maganganun sa nan gaba Ka'ab ibn Ujra sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam akwai Abu Sa'id al-Khudri shi ma an rawaito a maganar da take nuna karhanci daga wajensa akwai qatada ibn nu'man shi ma sahabi ne sai dai abinda aka rawaito daga qatada zaka ga cewa akwai rauni a cikin sanadin akwai sa'id ibn jubair daga cikin tabi'ai akwai muhammad ibn sirin shi ma tabi'i ne akwai mujahid ibn jabr shi ma tabi'i ne albajir abdullahi dan abbas da tawus ibn kaisan al-yamani shi ma almajirin abdullahi dan abbas ne hakanan da ibrahim ibn yazid an-nakhai shi ma tabi'i ne to menene dalilin cewa makaruhi ne dalilin cewa makaruhi ne akwai hadisi a cikin sahih muslim kuma al-imam at-tahawi shi ma ya fitar da shi a cikin littafin sa sharh ma'ani al-athar daga abu zubair daga jabir أبو الزبير محمد ابن تدرس محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي دقى جابر عن عبد الله يكي تيوانها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال السماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره jabir dan abdullahi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya kudindine jikinsa tufarsa shine ijtimalus samma mutum ya sa abin nan mayafinsa gaba ɗaya da ɗaya jikinsa ta yadda babu inda zai fidda hannunsa wani ana kiran shi ijtimalus samma wannan shine tarifin ahlul lugha wannan shine tarifin wato bayanin masana harshen larabci bayanin yan luga in aka ce ishtimalus sama mutum ya ya rufe jikinsa da mayafi ta inda babu inda zai fitar da hannunsa a bisa tarifin fuqaha mutum ya kama mayafinsa guda daya ya sabo ɗaya nan ya sabo ɗaya nan ya daure anan ta yadda in yi haka ba shi da wando to za a ga al'aurarsa to kaga a bisa ta'arifin fuqaha'u makaruhi ne amma a bisa ta'arifin fuqaha'u abin nan a bisa ta'arifin ahlul lugha makaruhi ne amma a bisa ta'arifin fuqaha'u haramun ne don ba daidai bane mutum ya abinda al'aurarsa za ta bayyana to wannan shine ishtimalus samma shi a bisa abin ta'arifin ahlul lugha ka rufe wato duka hannunka in wani abu mai hadari ya zo to kafin ka iya samu ka fito da hannunka ka kare kanka da wahala tunda ka riga ka sa hannunka kamar ka yi riga amma ka cire hannunka jira hannunka ciki an gane kamar riga mu mai hannu wannan ka cire hannu amma ka zira sa ciki to wannan shine istimalus samma an gane ko to inda wani abu mai hadari zai nufo ka kafin ka fito da hannunka kare kanka kaga ya cin maka to shi yasa sai suka ce to wannan makaruhi ne dan kai haka kana iya samun kanka cikin wani yanayi kuma da zaka wahala to annabi ya hana irin wannan irin wannan wato sa sitirar sannan ya hana al-ihtiba al-ihtiba shine mutum ya zauna ya kafe wato kafafuwansa digadigansa ya sa kafafuwansa kasa wato abin nan ƙaurinsa ya dago yawa amma zai sa zaninsa gabaɗe sai ɗaure gabaɗe jikinsa da ƙafafuwansa cinyoyinsa ya haɗa su da cikin sai ɗaure gabaɗaya an gane ku an fahimci to na shi ne al'ihtiba to shi ma wannan an hana shi musamman ma yayin da mutum ya zanto ɗan zanin da yake da shi ba shi da tsawo ba shi da faɗi ba shi da tsawo saboda haka in yi hakan za a iya ganin al'aurarsa shi ma saboda sanin zai ɗage to shi ma annan aka annabi ya hana wannan wato in ya zanto babu wata babu wani wato abinda zai faru na kunya yanzu kamar yadda shiganmu take a yanzu kana da dogon wando kana da abin nan sai ka samu wani abu sai ka ɗaure ƙafafuwanka kamar za ka shiga masallatai kamar haramai da za ka ga tsofaffi suna yinsa har ma wani abu aka yi don daurewa ƙarya gindi za ka saye shi a kasuwa in ka zo sai ka haɗe ƙafafuwanka sai ka jingina kamar yadda waɗannan suke jingina amma sunan ba hakan suka yi ba to amma za ka ɗan makale shi sai ka abin to kaga wannan ba maganar ganin al'aura ko wani abu to wannan babu laifi ba shi ba wai kalar zaman bane aka hana saboda abinda shi a wancan lokacin in suka yi abinda zai zai faru shi yasa aka hana shine al-ihtiba' to sai hadisin ya ce wa an yarfa ar-rajulu ihda rijlaiha ala al-ukhra wa huwa mustaqin ala dhahrihi haka nan annabi ya hana mutum ya dora kafarsa dai akan daya alhalin ya yayi reran ya kwanta akan gadan bayansa shine shine zaman da Abdullah ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu yace ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wato kwanciyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a masallaci to kuma gashi nan arwayat Jabir dan Abdullah cikin sayyid Muslim ya zo cikin abubuwa uku da annabi ya hana to nan muna da hadisin hanawa can kuma muna da hadisin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta can annabi sallallahu alaihi wasallam aikace an ga yayi irin wannan kwanciyar anan kuma cikin nau'ukan abubuwa uku annabi ya hana ya hana da ya hana a ciki hadda irin wannan kwanciya an yarfa ar-rajulu ihda rijlaihi ala al-ukhra wa huwa mustalqin ala dhahrihi mutun ya daura kafarsa kan daya daya kan daya alhalin yana kwanci akan gadon bayansa shi ne rigingine to sun yi hujja da wannan suka ce to wannan yana nuna cewa irin wannan kwanciya a ko'ina aka yi ta ma makaruhiya ce sannan cikin hujjarsu akwai hadisin da tahawi imamu tahawi ya fitar a cikin sharhu ma'anil athar ya fitar da shi daga abubakar ibn hafs daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa naha annahu sallallahu alaihi wasallama naha an yansani ar-rajulu ihda rijlaihi ala al-ukhra annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mutum ya dora kafarsa daya akan daya to duk da wannan cewa bata kayyade da kwanciya ba wato a rigingine to amma dai kusan wannan din ta shiga ciki domin anan ne ma za a samu za a samu mahzuri sabanin a ce a zaune yake ya miƙe kafarsa da dora daya akan daya wannan ai babu wani abu da zai faru amma yadda ya kwanta akan gadon bayansa ya ɗauki kafarsa ɗaya kafarsa ɗaya ɗora ɗaya akan ɗaya to idan ba ya da wata sutura kyakkyawa a jikinsa sai al'aurarsa ta fita to wannan shi ma yana daga cikin dalilin su da yasa suka ce makaruhi ne abubakar ibn hafs shine abdullahi ibn hafs ibn umar ibn sa'ad ibn abi waqqas shi ya ji hadisin daga abu huraira sannan suka yi hujja da hadisin da tahawi har ila yau tahawi ya fitar da shi a cikin shi ma wannan littafinsa na sharh ma'anil athar daga abu wa'il abu wa'il shaqiq ibn salama almajirin abdullahi dan mas'ud yake cewa kana al-ash'ath wa jarir ibn abdullah wa ka'b qu'udan فرفع الأشعث إحدى رجليه على الأخرى وهو قاعد فقال له كعب بن عجرة ضمها فإنها لا يصلح لبشر واتو أبو وائل إكتوى الأشعث الأشعث هنا الأشعث ابن قيس ابن معدي كرب الكندي الكوفي صحابين النبي صلى الله عليه وسلم تدشي الأشعث da jarir ibn abdullahi al-bajali shi ma sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ne da ka'ab shine ka'ab ibn ujra sahabbai guda uku suna zaune farafa al-ash'af sai shi wancan sahabi al-ash'af ibn qais sai ya daga kafarsa daya akan daya yana zaune sai ya dora wato ya zauna sai ya daga kafarsa daya sai ya dora akan daya amma a zaune yake ba a kunce ba an fahimci yadda ya zaman yadda yayi abin nan din yana zaune ya kafe kafafuwansa sai dau daya akan daya dora an fahimci yadda zaman yake ko to shi ne sai sai ka'ab ibn ujra sai ya ce masa dummaha amma ina tsammanin wannan tashifi ne haka yake a cikin littafin amma na fi zaton da'aha ne kamar yadda ya zo a wasu gurare a wasu ruwayoyin da'aha sauke kafarka fa innahu la yasluhu li basharin irin wannan abu da kai فإنه إن هذا الفعل وأن أبو دكي لا يصلح لبشر بيداتي دا متن بيداتي دا متن يعيش با to wannan ma kina cikin hujjar su Ka'ab ibn Ujra sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya tsawata ba wani dan uwansa sahabi ga kuma wani sahabi zaune tare da su shine Jarir ibn Abdullah al-Bajali kuma babu wani inkari da ya samu to wannan ya bawa riwayar karfi sannan suka yi hujja da arwar ibnu abi shayba ibnu abi shayba a cikin kitabul musannaf daga isma'il ibn rashid isma'il ibn abi isma'il wanda aka fi sani da abu isma'il ibn abi isma'il wanda shine isma'il ibn rashid yake cewa istalqaitu farafa'tu ihda rijlayya ala rukbati فرماني سعيد بحصيات ثم قال إن ابن عباس كان ينهى عن هذا إسماعيل بن راشد yake cewa istalqaitu na wato na kwanta rigingine farafa'tu ihda rijlayya ala rukbatay ala rukbati sai na dauki kafata ɗaya na dora akan gwiwata wanda shine wato kwanciyar da yanzu ake muke magana akan ta yace yayi irin wannan kwanciya faramani sa'id ina tsammanin sa'id ibn jubair ne saboda ya danganta abinda shi ne mashhur bi riwayati an ibn ibn abbas sai sa'id ibn jubair ya jefe ni bi hasayatin da in tsakon tsakonni suka sai watsa mu sai wato yana kamar ce masa tashi ko gyara kwanciyar gyara kwanciyarka inna ibn abbas kana yanha an hada ibn abbas yana hana irin wannan kwanciyar wato ya hana shi to shi ma nan sun yi hujja da wannan saboda ruwaya ce daga abdullahi dan abbas sahabi ne shi ba na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ra'ayinsa ya tafi daidai da ra'ayin ka'ab ibn ujra wanda shi ba sahabi ne haka nan kwatankwacin wannan ibn abi shayba ya fitar da sanadinsa daga ibn sirin shi ma daga abdullahi dan abbas annahu kariha an yantaji'a wa yada ihda rijlaihi ala al-ukhra ya hana mutun ya karhanta mutun ya ya kwanta ya dora kafarsa daya akan daya fa qala lahu ka'ab ka'ab yake ce masa da'aha fa hadha la yasluhu li bashar ka sauke kafarka wannan bai dace da mutum ba haka nan ibnu abi shayba ya fitar daga amr ibnu utbah daga ibnu farqat anna ka'ban qala lahu shi ma a wannan wayar ka'ab ya gaya wa shi amr ibn utba amr ibn utba ibn farqad ya gan shi ya yi irin wannan kwanciya shi ma sai ce da shi za a hafa ina haza la ya sulhu li bashar sauke kafarka wannan irin kwanciya ba ta dace da mutum ba to la ya sulhu li bashar bai dace da mutum ba saboda saboda me to tahawi ya fassara wannan ibarar kamar yadda yake cikin littafin umdatul qari na aini afwan a cikin littafin sharh ma'anil athar na tahawun kansa ya fassara wannan maganar cewa bai ya dace da mutum ba yace ma'anarsa a wajen mu annaha la tasluhu li bashar irin wannan kwanciya bata dace da mutum ba linahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anha saboda annabi ya hana irin wannan kwanciya li'annahu la yasluhu li bashar an yukhalifa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don bai dace ga wani mutum bai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya fassara ta bai dace ga wannan ga wani mutum bai saba wa manzon Allah bai dace da mutum bai yana nufin bai dace da mutum bai ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya sa muka ambaci wannan fassara saboda akwai wata ruwaya munkara wata mummunar ruwaya mara inganci da zamu ganta zamu karanta ta daga karshe in lokaci ya bamu wanda zan ta bada wata fassara ba wannan ba to wancan hadisi fa namu ya za su yi da shi tunda sun karhanta gashi kuma hadisi tabbatacce ya zo wanda babu ja akan ingancinsa ba sa ja akan ingancin hadisin Abdullahi dan Zaid cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan kwanciya da su yanzu suke cewa makaruhi ce to ya za su yi da wannan hadisin to an samu bayanai daban-daban ko fassara daban-daban da suka yi masa wasu suka ce tana yi wa larura ce ta sama aiki sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ba wai yayi ne bisa zabin sa ba yayi ne bisa larura abinda ya faru bisa larura kuma ba a cewa ba ba to ba a masa hukunci da hukuncin halacci tunda larura ce larura kuma ba takan sa ayi abinda ba ba shine jaiz ba suka ce to tana yi wa larura ce ta sa yi wannan alqadi iyad alqadi iyad a cikin ikmalul mu'lim jalladi na shida shafi na ɗari shida da ashirin yake cewa tana yi wa anna fi'ilan nabi ya haza bi gairi mahdari jama'atin wa inda khala'ihi tana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kwance ne ba a cikin jama'a ba lokacin da yake shi kadai aw li darurati ko kuma saboda larura wa i'ya'in lahu saboda gajiya da yayi yayi wasu aikace aikace ko wasu tafiye tafiye ya gaji saura ka yi wannan kwanciya don hutu kuma shi kaɗai ne wa talabi raha don neman hutu wa illa ya ce in kwa ba haka ba kan ulima anna julusan wa alaihi salam kana fil majami ala khilafi zalika yadda aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ina zaune cikin jama'a ba haka yake zaman sa ba yakan yi zama wanda yake cike da nutsuwa yakan yi zama ko yayi tarabbu'i wato zaman harbi ko kuma a yayi al-ihtiba ko ya al'ihtiba shi ne kafe kafafuwansa wato ƙorinsa ya sa zaninsa ya ɗaure wanda muka yi maganar saɗazu amma yawancin zaman annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne alƙurfusa ƙurfusa shi ne tsuguno wal'iƙa ko kuma ya zauna a kan digadigansa an gane zama a kan digadigai wanda aka ce ana iya yin su tsakanin sujjada za ka ga wasu ha'a zaman tahiya ma saboda san jiki suna yin sa ba a yin sa a zaman tahiya ya halatta ne a tsakanin sujjada da sujjada kayan sujjada ta farko za ka tafi ta biyu to kana iya zama akan digadiganka shi ne al'iƙa al-mashiro amma a zaman tahiya wannan ko kai al-iftirash ko at-tawarruk to wannan zama akan daga daga yana daga cikin irin nau'in zaman da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da ire-iren wannan amma ba a san shi yana irin wannan zama da da da zai dora kafarsa ɗaya kan ɗaya ba to shi yasa suka ce tana yiwa a can wata larura ce ta sa wasu kuma suka yi da'awar cewa tana yiwa shi kadai aka halatta wa yin haka duk da cewa wannan magana ce mai rauni ka ce ishi aka dai ba a cewa abu khususiyya ne na annabi sallallahu alaihi wasallam sai idan ana da dalili da yake tabbatar da haka amma al'aslu fi af'alihi sallallahu alaihi wasallam al'uswa asali ma ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ai koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana don haka cewa abin ya takaita a kansa yana da rauni watakila su ce idan an samu karo tsakanin aikinsa da maganarsa ya yi wata magana kuma aikinsa ya saba wa maganar da ya yi sai a ce to aikin da ya ya nuna shi a gunsa halin ne kai kuma ya gaya maka dokar da aka shimfida a kanka don sun ce idan aka samu ta'arud bayan alkawli wal fi'li ana gabatar da alkawli don alkawli lahu umu sabanin alfi'il qad qad tadkhuluhu alkhususiyya khususiyya na iya shiga aikin sa amma maganar sa kanun ne a doka ce ta bai daya da yake ga kowa da kowa to waɗanda suka ce tana yi wa ya zama aikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka halatta wa yin haka an ba su ansa da cewa ya tabbata cewa sayyidina Umar yana irin wannan yana irin wannan ya dora kafa ɗaya kan ɗaya sannan abubakar a usman afwan usman ibn affan shi ma yana irin wannan kamar yadda zai zo nan gaba to kaga wannan aikin nasu ya nuna cewa ashe ba khususiyar annabi bace sallallahu alaihi wasallama sannan al-khasa'is la tathbutu bil ihtimal al-khasa'is la tathbutu bil ihtimal ba a cewa abu kaza khususiya ne kawai san ana tsammanin haka sai in ana da dalili da tsammani ba sa tabbata sai da dalili wato ingantacce tabbatacce sarihi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam abinda zahirin aikin sa ne yake nuna yayi ne li bayanil jawaz dan ya nuna halacci maganar qadi ya tada take tana nuna cewa watakila yayi shi ne ba a cikin jama'a ba kuma hadisin abdullahi ibn zaid kusan a zahirinsa yana nuna bai ya dai ce kawai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ya ganshi tare da wasu ba don haka shi a zamansa cikin jama'a yana tarabbu ko kuma ya al-ihtiba wato ya zaman harɗe ko kuma ya yi al-ihtiba ya kafa abin da kafafuwansa haka a tsaye ko kuma ya yi al-kurkusa shi ne tsugunawa ko ya al'ika ya dora ya zauna akan digadigansa to wannan shine maganar mutanen farko waɗanda suke ganin cewa irin wannan kwanciya ko irin wannan zama makaruhi ne amma da dama daga cikin malamai da dama sun tafi akan cewa ya halatta irin wannan zama ya halatta an ruwaito wannan daga alhassan al-basri da amir ibn shirahbil al-sha'bi da sa'id ibn al-musayyib da abu mijlis abu mijlis lahiq ibn humayd da muhammad ibn al-hanafiya waɗanda dukkan su tabi'ai ne sannan daga cikin sahabbai an ruwaito hakan daga umar ibn al-khattab da usman ibn affan da abdullahi dan umar da usama ibn zaid da abdullahi dan mas'ud da anas dan malik waɗanda duk sahabbai ne kuma al'imamu ahmad ya yi nassi a kan halaccin irin wannan zaman ko irin wannan kwanciya da zaman da kwanciyar duk abu ɗaya ne da dai ana magana ɗora kafa ɗaya kan ɗaya sun yi hujjar wannan hadisi namu hadisan abdullahi ibn zai cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haka kuma ya yi haka ne ne bayanin jawas don ya nuna cewa hakan ta halatta sannan kuma suka yi hujja da abin da ya tabbata na aikin sahabbai da tabi'ai wanda yake nuna cewa ba abu ne da ya takaita akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma yake nuna cewa hadisin Jabir ibn Abdullah bai shafe hadisin Abdullah ibn Zaid ba tunda inda ya shafe shi ba za a ga Umar ya yi irin wannan kwanciyar ba ko ya irin wannan zaman ko Uthman ya yi tunda ya kamata a ce sun san an shafe wannan ibn abi shayba da al-imam al-bukhari imam al-bukhari a wannan babin kafin ya kawo wannan hadisi sai da ya kawo asar din Umar da Uthman sai da ya bude da shi kawai shi dai da yake mai littafin yana shafi asar din da imam al-bukhari yake bude babukan da su amma sai da ya fara budewa da shi cewa sa'id ibn al-musayyib yana cewa umar wa uthman kana yaf'alani umar wa uthman kana yaf'alani umar da uthman sun kasance suna irin wannan kwanciyar to kaga wannan yana nuna cewa ba a shafe hukuncin ba inda an shafe hukuncin to da za su sani sannan kuma yana nuna cewa wannan ba ya taƙaita ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ba haka na ibnu abi shayba ya fitar da sanadi hasan daga abdullah ibn malik yake cewa dakhala ala umar wa huwa ra'a mustalqiyan wa ra'ahu mustalqiyan wadi'an ihda rijlihi ala al-ukhra ya shiga wajen umar sai ya ganshi kwance ya yi rigingine ya dora kafarsa ɗaya akan ɗaya wannan yana tabbatar da athar ɗin sa'id ibn musayyib sa'id ibn musayyib bai haɗu bai da ruwaya bai da idrak bai da ruwaya daga daga daga sayyidina umar an haife shi a ƙarshen rayuwar sayyidina umar ina jin bai riski a khilafar umar ba ko sai shekara biyu ne kawai ya riska a ciki kaga bai kai lokacin da zai tamyizi ba har ya fara sanin abin da ake yi to amma wannan ruwayar ta biyu ta ƙara tabbatar da cewa haka ne abinda sayyid ibn musayyib ya kawo haka ne sayyidina umar yana irin wannan haka nan ibnu abi shayba ya fitar da riwaya daga ta hanyar sufyan ibn al-hasan najin sufyan ibn ibn al-husayn ne sufyan ibn al-husayn an az-zuhri an umar ibn abd al-aziz an abdullah ibn al-harith abdullah ibn abdullah ibn al-harith cewa ya ga usama ibn zaid yana zaune wadi'an ihda rijlaihi ala al-ukhra ya dora kafarsa daya akan daya usama ibn zaid sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama dan lilansa usama ibn zaid ibn ibn haritha sai da isnadin akwai akwai rauni riwayar sufyan ibn husayn az-zuhri tana da rauni to amma a shawahid wannan za a iya karbarta haka na ibn abi shayba ya fitar da riwaya da salsala hasan daga nafi maula abdullahi dan umar yake cewa kana ibn umar yaj'u fa yad'u ihda rijlaihi ala al-ukhra ibn umar yana kwanciya ya dora kafarsa ɗaya akan ɗaya shine irin wannan kwanciyar haka nan ya sake fitarwa ibn abi shayba a cikin musannaf shi ma bi sanadin hasan daga nafi din da yake cewa kana ibn umar yastalqi ala qafahu ibn umar yakan kwanta akan kiyarsa shine rigingine wa yazau ihda rijlaihi ala al-ukhra ya dora kafarsa dai kan daya la yara bi zalika ba'sin baya ganin yin haka da laifi wa yaf'alu huwa huwa jalisun hakanan a zaune ba yakan yi irin wannan zama baya ganin la yara bi zalika ba'sin baya ganin akwai laifi ga yin haka hakanan ibnu abi shayba ya saka fitar da riwaya da kikkiawar sa da ingantacciyar salsala daga imran ibn muslim yake cewa ra'aitu anasan واضعا إحدى رجليه على الأخرى ناقا أنس يعدو لك فسديكا ليا هكذا ابن أبي شيبة يفتر لك عبد الرحمن بن زيد يكي ورأيت ابن مسعود في الأراك مستلقيا ناقا شأتكين إتاتوان أراك إتاتوان أسواكيني يا يكي شنجدي واضعا واتو يا يرجنجني واضعا إحدى رجليه على الأخرى يعدو لك فسديكا ليا ويقول yana cewa rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmiz zalimin sai dai wannan salsalar tana da rauni saboda ta biyo ta hanyar Jabir ibn Abdullah al-Ju'fi wanda matruk ne hadisin sai yana da rauni haka nan ibnu abi shayba har ila yau ya fitar da riwaya da sanadi hasan daga al-munzir ibn ya'la al-thawri yake cewa ya ga Muhammad ibn al-Hanafiya Muhammad ibn al-Hanafiya shine Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib shine Muhammad ibn al-Hanafiya Hanafiya din mahaifiyarsa ce shi ma ya ganshi yana kwance ya dora kafarsa ɗaya kan ɗaya haka nan ya sake fitar da ruwaya daga Ibn Sirin cewa Harun ibn Ri'ab ya ce da shi yana wa huwa jalisun ala saririhi wadi'an ihda rijlaihi ala al-ukhra ya gan shi ya yi irin wannan kwanciya sai yake cewa ya kurahu haza ya ababakar wannan makaruhi ne ƙalala ya ce a ba makaruhi ba ne to duka wannan hujjojinsu ne na cewa wannan zama a haka ko kwanciya a haka babu wani laifi a yinta babu wani karhanci saboda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma sahabbai ma sun yi irin wannan zama ko irin wannan kwanciya to yaya za su yi da waccan hadisin hadisin Jabir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana irin wannan to suna da wato ra'ayi ko kuma ittijah guda biyu dangane da wancan hadisi na Jabir hadisi ne sahihi yana cikin sayo Muslim hadisi ne sahihi yana cikin sayo Muslim da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kamar da muka karanta mutum an an yada ar-rajulu ihda rijlaiha ala al-ukhra wa huwa mustalqin ala dhahrihi to sai wasu suke cewa wato aikin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo cikin hadisin abdullahi dan zaid ya shafe waccan ruwaya ya shafe ruwayar jabir wasu daga cikin malamai suka faɗi haka suka kuma tsaya akan wannan kamar ibnu hazm kamar ibnu battal da sauransu al-bahawi ya fi karfafa wannan zancen cewa a tafi akan cewa ruwayar jabir mansukhiya ce an shafe ta ruwayar abdullahi ibnu zaid wacce ce ruwayar da take gaban mu ita ce nasiha ita ce ta shafe sauraka aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafe waccan doka daga cikin waɗanda suka tafi akan alqawlu bin nasakh akwai imamu malik shi ma abin da yake gani kamar yadda ibnu abdul bar ya kawo a cikin al-istizkar jalladi na biyu shafi na 362 yake cewa ka annahu zahaba ila anna nahyahu an dhalika mansukhun bi fi'lihi kamar malik ya tafi akan cewa hanin da ya zo an shafe wannan hanin da aikin da annabi ya shi ne hadisun abdullahi dan zaid hujjarsa kuma shi ne aikin waɗannan khalifofi guda biyu sayidina umar da sayidina usman ya ce wa huma la ya juzu an yakfa alaihi ma zalika nask fi zalika wa ghairihi min al-mansukh fi sa'ir sunanihi sallallahu alaihi wasallam bai wa ce da abubakar da usman dukkan su biyu sun kasa sanin cewa wato wancan aiki ba a shafe shi ba a ce ba su san cewa ba a shafe shi ba sau haka tun da har suka yi ya nuna cewa sun fahimci cewa wancan hannun ya shafe wato an shafe shi to haka nan a tamhid abinda ibn abdulbar din ya sake karfafawa kenan a cikin littafinsa a tamhid jaladi na tara shafi na 205 kuma ya ƙara ƙarfafa cewa al'asulu fil ashiya shi da al'ibaha abubuwa asalinsu shi ne halacci ba ka duba wani abu da mutane suke yi a zamansu ko a tsayuwarsu ko a tafiyar suka haramta sai idan akwai nassin da yake nuna cewa wannan zaman ko tafiyar ko tsayuwar ita an haramta ta sannan ka yi magana ko ka karhanta al'asulu shi ne mutane su yi tafiya yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu tafiyarsu ba ka duba wani nau'i na tafiya ko wani zama ko na kwanciya ka haramta sai in nassi ne ya zo ya haramta wani nau'i daban daga ciki shi ne al'asulu fi hadhihi al'umur al'ibaha hatta ya sabuta al'azuru har sai idan hani ya tabbata shi yasa za ka ga a cikin hadisai za ka ga akwai wasu nau'ukan zama da aka hana wasu an hana su a sallah ne kawai amma a wajen sallah ba a hana ba wasu kuma an hana su har a wajen sallah min babu aula a hana su a cikin sallah sun da sallah tana da khususiyarta wanda na san watakila a cikin karatunmu za mu zo a kan bayanin wasu daga ciki saboda haka ya ce babu wani kuma dalili da yake nuna cewa wannan abu an haramta shi ko an karhanta shi daga cikin waɗanda suka tafi akan naska akwai shi kansa al-khattabi al-khattabi duk da cewa al-khattabi a cikin littafin sa alamul hadith yana karkata zuwa ga al-qawl bin nasakh cewa hadisin abdullahi ibn zaid ya shafi hadisin jabir amma a cikin littafin sa ma'alimus sunan sai ya karkata zuwa ga hada hadisan guda kamar da zamu ga masu ra'ayi na biyu kenan cewa bai kamata a ce hadisi ɗaya ya shafi ɗaya ba tunda har zai yi wa aiki da hadisan duka biyu kowanne a mahallinsa ba tare da sun ci karo ba to ya kamata a rungume su gaba ɗaya ka a ce ɗaya ya kore ɗaya wanda za mu zo maganarsu a hakanan abul hassan ibn battal yake cewa sani'in buhari yadda bukhari ya jero maga- ya jero abin tunda da ya bude babin babul istisqa'i fil masjid sai ya kawo cewa sayyidina umar da usman suna yi sannan sai ya kawo hadisi yadda ya tsara bayanan a cikin littafinsa shi ma kamar yana so ya ce hadisin abdullahi ibn zaid ya shafe hadisin jabir shi yasa ya kawo maganar aikin umar da usman don ya nuna cewa wannan hadisin na ƙarshe shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya a kansa don haka kaga shine ya shafe wancan na farko na jabir dan abdullahi shi yasa ya hada su daga cikin waɗanda alƙa'ilu na bin naska akwai al-badruddin al-aini a cikin littafin sa'udatul ahqam a cikin littafin sa'udatul qari daga cikin malamai akwai waɗanda suka kiyarda a ɗauki cewa wai ɗaya ya shafa ɗaya suka ce a'a ai baka cewa hadisi ɗaya ya shafa ɗaya ko aya ɗaya ta shafa ɗaya sai an an san wanne ne aka fara faɗa sannan na biyu sai an san na farko da na biyu don koyaushe na biyu shi ke shafa na farko na farko ba shafa na biyu to ya za mu san cewa hadisin abdullahi hadisin jabir shine na farko sannan na abdullahi ya zo na biyu ta ina muka san haka babu wani abu a tarihance da ya nuna mana cewa sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara yin maganar sannan kuma aka ganshi ya kwan yayi wannan kwanciyar ballantana a ce wannan ya shafe wannan kamar daga cikin waɗanda suka ja da wannan akwai abul walidul baji rahimahullah abul walidul baji a cikin sharhin muwatta al-muntaka na daya shafi 307 ya ja da maganar cewa a ce daya shafi daya yake cewa wala tariqa lana ila ma'rifati at-tarikh fihima fayuqtada ko fayaqtadi bi anna ahaduhuma naskhun lil akhar ba mu da hanyar da zamu san wanne ne ya riga wani balle mu ce mu hukumi hukunci cewa daya shafi daya saboda haka shi yana ganin a dubi hadisan kowanne za a ga bigiransa za a ga inda za a ji shi amma ba a kore ɗaya ba wannan shi ne ra'ayin malamai na biyu kashi na biyu su sun kalli abin ne akan kowanne nassi akwai mahallinsa kuma da dama daga cikin malamai ga wannan ra'ayi suka karkata daga ciki akwai albayhaqi akwai albagawi da wasunsu albagawi a cikin littafinsa sharhus sunnah ta hanyoyi daban-daban hanyoyin hada hadisai waɗanda ake ganin zahirinsu kamar sun ci karo hanyoyi ne da dama malamai sun ambace su a cikin littattafan usulul hadith da usulul fiqh a baka cewa hadisi kaza wato ka kawar da aiki da shi ko ka ce ya an shafe shi sai in ka san tarihi wato ka san wanne ne aka fara yi sannan wanne sannan ne zaka gabatar da wani akan wani amma in ba haka ba al'asulu shine ka kalle su gaba daya akwai hanyoyi da dama da malamai suke duba wajen su hada hadisai kowannen su kuma yayi aiki kamar wanda suke cewa wasu suke cewa shi hanin da yazo a cikin hadisin Jabir ya keɓanta ne ga wanda idan yayi irin wannan kwanciyar ko irin wannan zaman al'aurarsa za ta bayyana musamman in ya zanto abin da yake sanye da shi baya da ba isasshe bane yana da kunci ko gajere ne baya da tsawo saboda haka in ya daga kafarsa kan dora kan dai to al'aurar za ta yi bayyana suka ce to wanda yake da irin wannan shigar wanda yake da irin wannan shigar shine shine aka hana banda wanda ba haka yake ba musamman ma idan muka fahimci cewa a wancan zamanin yawanci abinda suke sawa shine wannan izarin wannan kwarjallin da suke daurawa babu sarawilat ba sa sa wanduna haka a ciki kamar dai shigar mahajjaci sai da mahajjaci ko mai umara yake shiga to haka yawanci shiga su take ba kowa ne yake da kudin da zai sai sirwal ba ba kowa ne ya mallaki kudin da zai sai dogon wando ko gajeren wando ya sa ba to kaga idan ya zanto a haka suke za su za su mutum zai zo kuma za ka samu wani ma bai mallaki yadda zai sayi izarin da da rida'in ba guda biyu ya iya hada biyu sai dai guda daya sauraka shi zai daura kuma ya yafo shi sama ba shi da na biyu ko kuma ka samu dan karami ne bai ishe shi ba sosai kuna tuna hadisin sahal ibn sa'ad matar da ta zo ta ce ta ba da kanta ga annabi ya aure ta annabi ya sun kuyar da kai wani ya tashi ya ce ya rasulullahi in baka da bukatar auren ta ni ka aura mu annabi ya ce to ya kasa daki ya tafi yayi ta bugawa ya ta bugawa yana dawowa babu babu komai ko ko zobe na bakin karfe je ka kawo ce wallahi babu amma kuma aure yake so to tunda auren nan kaga a fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za a yi shi baka da magana baka da bakin magana eh annabi ya da zai bashi ka isa ka hana ka ce ba da kuɗi me zai ci yadda ita me zai rike ta nabi ce ko wani wata sutura wani abu baka da shi ya ce wallahi sai na jikinsa shi ma gwari ne ce to in ka ba ta kai me za ka sa to shi ne ƙarshe dai aka ce to kana da wani abu na alƙul'ani ce na suratul baƙara aka ce to shi kenan ka je ka koya mata shi ne sadakinta to kaga in a yanzu ne fatattaka sa zaɓi gaskiya babu to wannan zai nuna maka irin yadda da can kafin Allah ya buɗa musu su ma daga baya Allah ya buɗa dukiya ta samu daga baya sosai to amma kafin abin suna cikin suna cikin kunci to kaga irin wani annabi zai iya cewa yayi doka a lokacin yayi doka kuna tuna hadisan da suka zo kan cewa a sahu mata kar su dago har sai maza su dago saboda kayayyakin da suke sa ba su da tsawo in mutum ya ruku al'aura za ta iya fita sai in aka yi rukutu kas su dago sai maza su dago to duk wanda yana nuna maka irin farko-farkon al'amari sahabbai sun sun dan shiga wahala sosai akwai darasin da na taɓa yin hadisin al-miqdad ibn ibn amr da na yi sharhin sa domin yi wannan bayanin na san an manta saboda haka suka ce a wannan dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana don haka in an samu irin wannan kuncin ko wani yana da irin wannan shigar to ka a bashi yayi sai a ce to ba kyau annabi ya hana irin wannan zama ko irin wannan kwanciya to wannan al-khattabi ya kawo shi a cikin littafin sa alamul abin da ma'alimus sunan wanda yana daga cikin hanyoyin hada hadisan guda biyu wasu suka ce yuhmalu an-nahyu ala man lam yakun ala awratihi shay'un yasturuha wanda bai sa wani ko wando ba misali a ciki ko gajeren wando ko dogon wando baya da shi a cikin kayansa to wannan shi aka hana saboda akwai yiwuwar al'aurarsa ta fito wanda wanda suke zuwa aikin hajji suna ganin irin wannan da yawa musamman mutanenmu da ba saba daura zani ba ba saba daura zani ba to kaga irin irin irin wannan zaka samu ka zo wajen hutawa sai ga mutane da yawa ba a mayi irin wannan kwanciyar ba amma sai ga zanin ya kwanci to suka ce annahyu din alaman alama idza lam yakul ala auratihi shay'un yasturuha shi kuma fi'lun nabiy sallallahu alaihi wasallama sai a dauke shi akan ala annahu kana mastura al-aura to kaga irin wannan kwanciyar shi yasa imam malik ya ce ya halatta dan mutum ya zanto yana da kayan da suke za su sitirce shi don ya irin wannan kwanciyar babu komai to wasu kuma daga cikin malamai sai suka tafi akan cewa kamar albaji a cikin almuntaka ya kawo cewa wannan hannun ya taƙaita ne ga wanda ya yi wata irin sifa ta musamman ta kwanciyar shi ne an yi ƙima ihda rijilai ba ya miƙe ƙafafuwansa ba a ya daga kafarsa guda daya ya kafata yana kishin gida amma ya jawo kafarsa daya ya kafata waya za'u alaiha al-ukhra ya dauki daya kuma sai ya dora akanta domin idan ya zanto izari ne a jikinsa to akwai war izarin ya goce shikiran ko al'aurarsa ta bayyana wa in fa'ala man yaf'alu fi'lahu inma kana bi an yabsata ihda rijlihi amma wanda zai yi irin wannan amma ya miƙe ƙafafuwansa ya ɗau ɗaya ɗora a kai ɗaya wanda babu komai ya ma ƙara suturta kansa ne to amma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna sabanin haka ne wasu suka ce a'a ga wanda yake da tufa guda ɗaya ne dalibin ce akwai waɗanda su ba sa iya samun ma ƙyalle biyu ɗin wanda za su ɗaura ɗaya su ya faɗa a'a ɗaya gare su to wanda yake da ɗaya shi aka hana banda wanda yake da kyalle guda biyu ya ɗaura ɗaya ya yafa ɗaya shi wannan ana ga yana da isasshen abin da zai iya zai iya bar shi za a iya ba shi dama yi wannan to kaga dai waɗannan duk sun tafi akan cewa hadisan duka biyu suna aiki hadisin abdullahi dan zaid ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ya nuna halacci hadisin jabir dan abdullahi kuma da yake cewa annabi ya hana yana nufin ga wanda idan yayi irin wannan al'aurarsa za ta bayyana banda wanda shi yana da shigar da za ta hana al'aurarsa ta bayyana kaga sun dauki kowane hadisi sun sa shi a mahallinsa sun yi aiki da duka hadisan bi ba tare da sun soke guda ba wanda wannan ita ce ita ce hanyar da yawancin malamai suka bi kuma ita ce ingantacciya akwai wani tambihi na wata ruwaya za mu ambace ta saboda ɗaliban ilimi a cikaro da ita albayhaƙi ya kawo ta cikin kitabul asma'i was sifat kitabul asma'i was sifat mujalladi na biyu shafi 199 daga muhammad ibn fulayh daga babansa fulayh ibn sulaiman daga sa'id ibn al-harith daga ubayd ibn hulayd yake cewa wata rana ina zaune a masallaci sai ga qatada ibn nu'man sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya zauna sai ya kama hadisi wato yana bada karatu sai mutane suka taru sai ya ce in talik bina ila abi sa'id sai ya kama ubayd abu abin sai ya ce wa ubayd ibn hunayn mutafi zuwa ga abu sa'id al-khudri fa inni kad ukhbirtu annahu qad ishtaka an gaya mun cewa yayi rashin lafiya mu je mu dubo shi fantalaqna hatta dakhalna ala abi sa'id al-khudri sai muka tafiya muka shiga wajen abu sa'id al-khudri yace fa wajadnahu mustalqiyan sai muka same shi yake yayi rigingine wadi'ar rijlahu al-yumna ala al-yusra ya dora kafarsa ta dama akan ta hagu fa sallamna sai muka yi masa sallama wajalasna muka zauna فرفع قتادة يده إلى رجل أبي سعيد الخدري سي قتادة بن النعمان سي دغا hannunsa zuwa kafar Abu Sa'id al-Khudri wanda shi aka zo dubawa bai da lafiya fa qarasahu qarsatan shadida sai ya mintsire shi da karfi sai ya mintsire mara lafiya fa qala Abu Sa'id subhanallahi ibn adam auja'tani ce ya subhanallahi kai dan adam ka wato wato jimin tunda mun tsinin sai da ƙarfi kala zaka aratu sai ce ai haka dai da gangan nayi nayi haka da gangan ne sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala harisin yake cewa sai yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha azza wa jalla lamma qada khalqahu lokacin da Allah ya gama halittarsa istalqa siri gingine thumma wada ihda rijlaihi ala al-ukhra ya dora kafarsa daya akan daya thumma qala sai ce la yanbaghi li ahadin min khalqi an yaf'ala hadha baya dacewa ga wani cikin halitta ta yi haka qala abu sa'id sai abu sa'id al-khudri yace la jarama la af'aluhu abadan insha Allah wato tabbas bazan kare yin haka ba to wannan hadisi al-baihaqi da ya kawo shi yace fa hadha hadithun munkar hadisi ne mai matukar rauni hadisin ƙarya ne kai da kaji kaji magana ce ta yahudawa ba suke cewa Allah ya yi halitta ya zauna ya huta ya huta ranar asabar za ka su ma suke hutu ran asabar ya ce walam aktubu illa min hadal waje ta wannan isnadin nima na same shi fulaihi ibn suleiman ce fulaihi ibn suleiman da ke cikin isnadin duk da cewa yana daga cikin sharaɗin bukhari da muslim amma ba su fitar da wannan hadisi na shi ba kuma wa huwa inda ba'd al-huffaz ghayr muhtajib bihi kuma wasu daga cikin masana hadisi ba sa hujja da shi akwai magana akan Sheikh Ulay ibn Sulaiman ce Imam al-Bukhari ya zazzabi wasu hadisan sa ne tabbatattu amma yayi watsi da yawa daga cikin hadisan sa don haka dan hadisin sa ya zo in dai ba a sahihaini ba to akwai magana a cikin sa Sheikh Nasiruddin al-Albani alaihi rahmatullah yana taba hadisin sa ba har a cikin sahih al-Bukhari kama hadisin salasatun ana khasmuhum shekha nasiruddin albani ya za'afa shi saboda ya biyo ta hannun fulayh ibn sulaiman sannan yana da wata illa daban a cikin ruwayar cewa qatada ibn nu'man da yazo cikin ruwayar cewa shi da ubayd ibn hunayn ubayd ibn hunayn bai riski bai risi qatada ba domin ubayd ibn hudayr an halitta an mafwan an haife shi a shekara ta 30 shi kuma qatada ibn nu'man ya rasu a cikin khilafar umar sayyidina umar kuma an an kashe shekara ta 24 kaga kenan ba wajen shekara shida ko fiye da shida ma sannan aka amma gashi yana cewa kamar tare ma suka tafi kaga duk alama ce da take nuna cewa wannan hadisi bai tabbata ba akwai magana ta Imam Ibn al-Qayyim to amma lokaci yayi kuma ina ga dai zamu bacce ita gaba daya maganar sa tana cikin as-sawa'iqul mursala mujalladi na 4 shafi na 1528 ga wanda yake so ya koma ina ga wannan shine karshen wannan hadisi abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh